أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin girmamawa ga Allah madaukakin sarki muna ƙara godiya gare shi da ya mana arzikin mu sake hallara zan ci gaba da karatu da muke a cikin littafin manhajus salikina wa tawdihul fiqh fi dini littafi wallafar Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke karantawa a nan masallacin kasuwar kaji na tunawa da malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi yau muna yammaci na goma sha biyar ga watan rabi'u sani wata na hudu alif da dari hudu da arba'in da shida lissafin hijira wanda kuma ya zo daidai da goma sha takwas ga watan oktoba dubu biyu da ishirin da hudu miladiya muna karatu a cikin kitabun nikah littafin da malam ya kulla shi don yin bayanin hukunce-hukuncen auratayya insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya a wancan sati ina ga mun yi karatu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء زام تورا دا يد مالن يتي وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك كو تربت يمينك muttafaqun alayh mala akan hanyarsa ta shimfiɗa a wannan babi na aure bayan ya kawo mana hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ya kwadaitar akan aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin musamman waɗanda suke da sha'awa akan aure to kuma sai malam ya biyo baya da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama nan kuma yake zaɓawa mai aure matar da tafi dacewa sun kafal mar'atu li arba'in ana auren mace li arba'in don saboda waɗansu abubuwa guda hudu limaliha ko don saboda dukiyarta wa hasabiha ko don saboda danginta matsayinta na jini wa jamaliha ko don saboda kyanta wa diniha ko don saboda addininta fazfar bi zati dini sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka rabauta ka tsira da ma'abuciyar addini ta ribat yaminuka hannunka na dama ya taɓa ƙasa eh hannunka na dama ya taɓa turbaya a wata riwaya ta ribat ya daka hannayenka sun dafi ƙasa wannan hadisi shahararren hadisi ne cikin bukhari da muslim wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙarƙare wato sabubba da soyayyar aure take tattaruwa a kansu soyayya ta auratayya wanda zai yi aure to yakan so macen da zai aura da wani sababi to waɗannan sabubba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tattara su akan sabubba guda hudu ko da za a samu wani sababi ba daga cikin hudun nan ba to waɗannan hudun da su ne jagororin sabubba kuma waɗannan hudun su ne galibin bukatu da suke kewayawa a kansu sababi na farko dukiya akan auri mace don dukiyarta tana da ɗan abinta ko kasuwancinta ko aikinta na gwamnati ko wata sana'a ko kuma an bar mata gado ba ta san ranar ƙarewarsa ba wani idan ya dubi wannan to kan iya lasafta cewa lalle wance matar aure ce wala Allah ko dan saboda kwaɗayin ya ga mamora zai mori wannan dukiya zai shiga cikin daular wannan dukiyar gida ne abin hawa ne kudin kashewa ne ko shiga cikin sana'ar tata ya rinka linƙaya wal'allar wannan bukatar ko kuma burinsa akan dukiyarta shine ya huta da wasu ɗawainiya da aka saba na auratayya yana ganin tunda tana da hali to idan ya aure ta to ɗawainiyarta ba za ta zame masa aiki ba kuma za ta iya yi wa kanta don haka sai da ya aure ta saboda wannan manufar dukkan manufofin guda biyu ba haramta su aka yi ba a shari'a ba wai laifi ba ne ba amma aibu ne gazawa ce da kashi ga ɗa namiji ya zama ya sa ido akan dukiyar mace cewa burinsa shine kawai ya ci arziki idan ya kashe dukiyarsa da wannan to ya gina zamantakewarsa akan raki bai cika namiji ba domin Allah madaukakin sarki cewa yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim da aka ce ar-rijalu maza ake nufi ba az-zukur ba akwai az-zukur maza akwai ar-rijalu maza to az-zukur din namiji mai azzakari shine azzakar ko da azzakarin baya aiki sunansa azzakar amma ar-rajulu to namiji fa mai zuciya ta maza ba namiji mai gaba kawai ba gaba ɗaya ne daga cikin rujula amma du namiji mai raki wanda baya iya rike iyalinsa ko baya iya rike ƴaƴansa ko baya iya dattaku a shugabancinsa to ba namiji bane mai yawan raki matsoraci mai matacciyar zuciya a tara to ba za a ce masa rajul ba aka ja na ce ai wannan namiji ne ba ana nufin kai da ake gaya ma ba namiji ba ne kai ma namiji ne amma wata siffa ce yake da ita irin ta maza ko wasu siffofi irin na maza shi aka ce masa namiji haka ar-rijalu da aka ce a wannan ayar to ana nufin fa tsayayyu da kakkun maza to su ne qawwamuna 'alan nisa' su ne masu tsayawa da kulawa akan mataye bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda wani fifiko na musamman da Allah ya tsakanin su walaysa dhakaru kal unsa wa bima anfaqu min amwalihim kuma ta dalilin kuma ciyarwa da suka yi daga dukiyoyinsu kaga wa bima anfaqu min amwali ta dalilin ciyarwa daga mai dukiyoyinsu sannan Allah maɗaukacin sarki yana cewa askinu hunna min haitu sakantu min wujidikum ku zaunar da su yadda kuka zauna gwargwadon samun ku Allah ya ce liyun fiq zu sa'atin min sa'atihi mawadaci ya ciyar daga wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda kuma aka kuntata masa samun sa to shi sai ya ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ya ce wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda za a haifa masa ko wanda aka haifa masa shine wa miji rizquhunna wa kiswatuhunna alayhi arzuta su ciyar da su da tufatar da su yana kansa to kaga idan ka bibi waɗannan ayoyin da hadisai da suka karantar da ire-iren waɗannan manufofi zai nuna maka cewa asali namiji raki ne da asaranci ya sa ido akan dukiyar matarsa ballantana har ya aure ta domin wannan dukiyar raki ne da mutuwar zuciya ko da a gidansa kuma ta yi dukiyar baya daga nagarta ta halin namiji ya saka ido akan dukiyar matarsa sai ta rena masa wayo ma wannan zaka ga ya sayar da kwanonin matarsa ya sayar da katifa ya sayar da gadon ma ya saci turmin zani ya sayar ya sa na matarsa tana jaura ta kukkulla abubuwanta da ɗan gyaɗa da 'yan amaranta ya kwashe ya zuba aljihu ya fice ya ji ya murje a waje ya hure ya shanye ya cinye to idan mace ta yarda kai linkaya a cikin dukiyarta a shari'a ba haramun bane ko auren ne ta yadda kuka daidaita to tun da kina aiki ko kina yar kasuwar ki kin ga yanayin rayuwa take kuma kina da gida da haka zaki zauna a gidanki zaki ci da kanki ki shayar da kanki ki tufatar da kanki in baki da lafiya ki wa kanki magani in zaki je anguwa ke zaki biya abin hawa a daidaita tunda kai ba za ka daidaita a gidanka ba ta ce kuma ta yadda ta ɗauka akan haka a shari'a ba haramun ba ne amma dai mu abokanka za mu kalle ka wani wato soɓorodo eh wani haka za mu ganka galala eh kuma ka sani cewa ba za ka iya shugabancin wannan gidan ba shine mai ɗauki kwari ko wannan haddaba karma to daga cikin dalilan da suke sa a yi aure akwai wannan kwaɗayin dukiyar mace sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hasabiha kuma akan auri mace ta zirin danginta wani haka kawai yake son 'yar manya shi haka Allah ya masa da haka Allah ya yi shi da babbar zuciya don haka shi ya fi son ‘yar sarauta ko ‘yar wani gawurtaccen ɗan siyasa ko ‘yar mai kuɗi ‘yar manya shi irin wannan ya fito yana so a ce aurensa za a yi kururuwarsa a duniya a ji cewa yana auren ‘yarwa ne’ a ce alwalanta ma mai girma gwamna ne zai ɗaura auren yawo wato yana baza ka faɗa da haka shi ba abin da yake burge shi tattare da wannan yarinyar sai mai sai jininta ya auri jinin manya Allah shi ma ɗansa za a ba shi riman gari ko ciron mangari ko kuma ɗansa shi ma za a buɗe masa shago ko za a butu a mutu a bar mata dukiyar gado titalin kaya a ciki to da ya aure yar masu kuɗi to yana akwai waɗanda suke aure saboda wannan dalilin mace za su sharaf ma'abuciyar yar dangi ma'abuciyar ɗaukaka shi ma ba haramun ba ne ba ba haramun ba ne ba amma manufa ce mai aibu sai dai idan sai dai idan shi ma ɗin a ɗaukakakar darajar yake a gane ko a ce shi ɗan sarauta ne ɗan mai martaba ne ko ɗan mai alfarma ne ko ɗan ranka ya daɗe ne ko yallaɓai an gane ɗan yariman gari ne shi ko kuma shi dan chairman ne ko dan gwamna ne ko dan wani eh yawa cikin manya-manyan mutane ko dan manya-manyan masu kuɗi ne shi don haka sai ya ji a ransa ba zai aura ba sai ‘yar sarauta ko ‘yar masu kuɗi ko ‘yar shugabanni shi ma dai wato kamarsa. To kaga wannan an yi kankankan kenan, wannan an yi kankankan. Babu wani aibu a cutar da wannan. Idan ya auri ya aure ‘yar talakawa, to ya kyauta, ya kyauta. idan ya ce tsararsa yake so ‘yar dadansa, shi ɗan gwamna ne yake neman ‘yar gwamna ko ‘yar minista, ko ‘yar shugaban ƙasa ko ‘yar sanata, to kaga duk gidansu ne, je su ta yin kayan eh ba za a ce ya yi haɗama ba, ko shi ɗan sanata ne yana son ‘yar gidan gwamna, tunda ai sanata da gwamna kan duk abu ɗaya ne ko? Eh mana gwamna yana zama sanata sanata yana zama gwamna haka muka ga ake yi. wani bai girmi wani ba to idan mutum yana da irin wannan sharaf ɗin to ko aibu ba za a kira shi ba idan ya auri ‘yar sharaf ɗan sarkin kano a ce zai auri ‘yar sarkin zazzau ko ɗan gwamnan sokoto a ce zai auri ‘yar sarkin bauchi, haka duk kayansu ne, za a ta hura algeta kawai. Wannan ba wani aibu a ciki, daidai ne. Amma malam kawai daga ‘yan diflomarka ko ‘yan sai'inka, ko ka je polytechnic, ka ce kai ba za ka aura ba sai gidan ref, ɗan majalisar jiha ko ɗan majalisar tarayya ko a gidan sanata kake so kai ta ƙarya kana bawu kana aran kayan abokanka ai ka zama kiyashi kenan mai runguman abin da ya mishi ƙarfi ina za ka ajiye ta ma nawa za ka ba da sadakin kaga akwatunan da ake wa yaran nan ashe baka rabu yawwa to kaga idan haka ne sai a ce idan su ƴaƴan maza ƴaƴan manya ba su ma aure mata ‘ya'yan manya ba, to wa zai aure su, ai su ne da zansu, wadda za a hau jirgi a tafi honeymoon Dubai, a je a yi sati biyu a Dubai a kwana uku a Makka, a shakata, a jirgi mala. To, kaga su ne daidan juna, to kenan kaga ba koyaushe ne ne. kwaɗayin auren zata sharaf yake zama aibu ba yana zama aibu ne a wajen dani tsakantaccen mutum ya ce na neman ya sharaf to wani lokacin akan yi aure saboda wannan dalilin kuma shi sharaf ɗin suna ya tara ai ko da bai ba a kai wannan ƙololuwar ba a ce kai ba za ka aura ba sai kaza ko wata al'ada da muka gada iyaye da kakanni da can yanzu ilimi alhamdulillah ya fara wanzuwa an fara manta da irin wannan a gari sai ka je ana cewa wai ba za a auri wayancan gidan su ce su wai ba za su auri yar masu sana'a kaza ba ko ka je ana lissafo ko yar wanzamai ko yar dukawa ko yar mahauta ko ko yar makera ko yar kaza ko yar kaza ka rasa ina waye bullo da wannan abun ta ina aka same shi shi ɗin wadda ba zai auri ‘yar dukawan ko ‘yar maƙerar ba shi ɗin ɗan menene ba ɗan manoma ba ne ba ɗan makiyaya ba ne ɗan makiyaya ne fa ɗan manoma in wannan yana tsira yana zuga-zugi wancan fatanya ta yake haka haka ya gada fatanya yake in zuga-zugi tarko ne bai kai na fatanya ba da haka la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa ba wani babbanci tsakanin farar fata da bakar fata ko balarabe da wanda ba balarabe ba magana ce tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Allah madaukakin sarki yace mafi karamci mafi martaba a wajen ku a cikin ku wajen Allah shine atqakum wanda yafi kujin tsoron Allah zancan a ce mu ɗan usul ne a gari mu dangin sarauta ne babana shine saddauna ko babana shine yariman gari ko shine kaza ɗan gari don haka ita kuma wannan ‘yar dukawa ce ko ‘yar mahauta ce mu ba ma auren jinin mu ba ma wani jini kuma ko kuma gaji na cewa ai wa'anta asalinsu bayi ne ko kuma alloli ne wai asalinsu bayi ne Babu, an yi musulunci, an yi imani da Allah, magana ta ƙari. A gane ko? Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Musulmi duk ɗan uwan musulmi ne, kar ya zalunce shi, kar kuma ya kaskantar da shi, kar kuma ya miƙa shi yadda za a cutar da shi. To daga cikin dalilan da sukan sa a yi a nemi aure akwai wannan, son mace wacce take ma'abociyar daraja da ɗaukaka yana so ya shiga cikin inuwar wannan darajar ta ta shi ma, shi ma ya samu ɗaukaka. Wa jamaliha Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce kuma ana auren mace ta zirin kyanta, kyan mace, yakan sa kawai a dogara da zallan kyanta a aure ta sawa'un zai iya yiwa kyan fiska zai iya yiwa kuma kyau irin na diri a fiska kyakkyawa ce ko kuma a dirin jiki kyakkyawa ce wannan yana daga cikin sabubba ka iya cewa ma mafi yawan sabubba mafi yawan sabubba to shi wannan sababin du ya fi sauran samun karɓuwa a wajen malamai magana kyau ba eh sosai ma so da ita magana kyau ai kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya nufi neman mata to ya kalle ta a wata riwaya inda yadda zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya ga abin da zai ja hankalinsa to lallai ya matsa ya kalla saboda hakan ɗin shi zai fi dawwamar da tsakaninsu to me zai jawo kallon me ya dalilin da aka ce ka kalla shi ne kyau duk abin da ya ɗau hankalinka ya maka ko fiskarta ko hannunta ko ƙafarta ya maka to ya ma kyau ne ai shi ne kyan to sai zama shi kyan yana da asali a shari'a duba kyau yana da asali a shari'a kuma shi ya fi yawaituwa a ɗabi'a shi yasa da yawa daga cikin aure ba lallai kaga an yi shi don dukiyar mata ba ko gidansu a'a amma da yawa za ka tadda an yi shi don kyau shi wannan kyan kuma suna ya tara kowa da yadda yake ganin kyau mala amma fa akwai wacce an yi ijima'i kyakkyawa ce yawwa akwai wacce da malami da jahili an yi ittifaki da saurayi da tsoho an yi ittifaki cewa kyakkyawa ce babu sabani kalamu wahid to amma kuma da yawa mafi yawan mata kyansu nisbi ne ya danganta wacce ta ma kyau ba lalle ta mun kyau ba wacce ta mun kyau ba lalle ta maka kyau ba ai yanzu anan duk mai mata kowa na ganin kyan matarsa ta ji wani yace sosai kowa na ganin kyan matarsa Allah ji kamalan kallarawi yace shi matarsa in ta fito tsakar gida tana tafiya har tarbiya yake jefarwa tsabar kyau to amma kakka so ka ganta so kai baka ma ba shi tamar da haka shi kyau nisbi ne suna ya tara kowa da yadda yake ganin da yadda kyau yake a wajensa na mace to akan yi aure sabila da sabila da kyan mace wadiniha hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma akan yi aure saboda addininta saboda addininta me addini an ce addinin mace ce mace mai addini ce me me yake nan hafizar qur'ani mahaddasiya ah yar islamiya tace mai addini wani ya taba auren aram ya kace ai ta haddace alqur'ani ai sai kai wani irin namu kenan sai ya dauka ai da kansa yazo yana cewa sai da yazo wallahi ko sallah yake in ya tuno ta sai yayi rafkanwa sai yayi rafkanwa in ya tuno ya tuno hafiza in ya tuno hafiza sai yayi rafkanwa ko sallah yake ya juta ta haka idan an ce addini shi kansa ya kamata mu tsaya musamman me ake nufi da addinin addinin mace addinin mace ya hada abu uku ilimi ilimin addini abu na biyu ibada ma'abociyar ibada ce abu na uku akhlaq kyawawan halaye kyawawan halaye za su haɗu su zame mata addini ilimi shine tushe na tsoron Allah shi yasa ban ce tsoron Allah ba shi tsoron Allah mahallin sai na zuciya ba ka iya gane hakikaninsa ga mutum amma ilimi alama ce sila ce ta tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama haka idan mace tana da ilimin addini to an samu sifa ɗaya daga siffofin da za su tattara a gare su ta zama mai addini tana da ilimin addini to ta san wani abu na alkur'ani in ma ba dukkansa ba ta san wani abu na abin da ya shafi aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ta san wani abu da ya shafi hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi da waɗansu hukunci ku da ya shafi aure da abubuwa dai na addini gwargwadon hali ta sani tawaye da su ta san su a ilmance sannan ta san wasu abubuwa da suka danganci hadisai ta yi arba'una hadis ta yi samsuna ta yi ɗaruna ta ɗan jijji hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan hadisan da kuke gani suna da tasiri matuƙa saninsu ko da ‘yan ƙananun nan da ake ɗan yayyanka ana karantar wa yara islamiyya da suna haddacewa suna da matuƙar muhimmanci akan haɗin kan musulmi akan biyayya wa iyaye hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakokin zamantakewa na makotaka ladubban cin abinci ladubban shiga ban ɗaki an gane ko ladubban shugabanni hakkoki na na saye da sayarwa kaza da sauransu ana mutum yana karantawa ana kwadaitar da shi ana tsoratar da shi ana ladabtar da shi a cikin hadisai ya zama tana da dan wani kundi a zuciyarta na ire-iren waɗannan ilmomi za ka samu sauƙin rayuwa da ita amma ka ɗauko ta ɗuf to kai ne gawa fari dan jahili wahalar zama ne da shi ba za ka sani ba sai ka gwada sannan a ce tana da ibada ma'abociyar ibada mutamassika tana da tamassuki da addini za a ganta mutahajjiba tana kwatanta hijabi tana kwatanta niqabi niqabi irin rufe fiskan nan tana kwatantawa daidai gwargwado sannan kuma tana tsantsenin kutsawa cikin maza wannan abubuwan da suke iya bayyana a waje kenan tana da tsantsenin kutsawa cikin maza tana da karancin sakewa da maza tana da alamar kunya saboda kunya kashi ɗaya ta ci daga kashi uku na imani al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba cikin hadisi a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'ani tariqi wal haya'u shu'batu min al-iman imani yana da rassa kimanin saba'in da uku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ƙololuwarsa mutum ya yi kalmar shahada ƙarshensa kuma mutum ya iya kawar da abin da zai cutar daga kan hanya sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce kunya kuma tsagi ne reshe ne daga rassan imani sai aka ambaci abubuwa guda uku da abin da yake da alaka da harshe da abin da yake da alaka da aikin gabbai da abin da yake da alaka da zuciya kowanne aka dauki sample guda daya da aka tashi wakilan zuciya sai aka ambaci sai aka ambaci kunya dokar ka kuskura ka tsallake wannan me kunya ce wannan alamomi ne na cewa tana da ibada duk macen da aka fahimci haka da ita a waje to za a samu a gida mai kiyaye sallah ce wala Allah hadda qiyamul layl mai addu'a ne domin addu'a ma ibada ce za a same ta mai kudayin azumi wannan alamu ne na ibada to duk wanda Allah ya hore masa son ibada to ibada tana yalwata kirjin mutum ta sa masa nutsuwa zama da shi ba zai yi wahala ba ku diba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴan shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin ku kuma dake su in sun yin sallah in sun kai shekara goma saboda idan ibada ta shigi mutum to sarrafa shi juya shi gudanar da shi baya wahala duwar da kaga ya kangare ko ya fandare to asali dama gabansa ba su saba da ibada to idan aka ce mace mai ibada ce to za ka iya zama da ita alama ce ta addini sannan na uku akhlaq kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u mace ce mai fara'a amma ba kowa ba ba haka kawai a kowa ba wane wane tana da fara'a ga wanda ya dace sannan mace ce mai sauƙin kai tana da bin umarni tana hannuwa daga hannu ko magana kai da ita za ta ce duk abin da abbana ya ce yawwa macen ta ce maka sai abin da babe ce a'a babana ya hana ni a babana ya ce mun kaza a abban mu kaza kaji tana mama abba to wannan alama ce ta tana da da'a ta san girman manya ta san muhimmancin umarni da hali amma yarinya kaji ta ce boss ne hawa ai boss yana nan ba zaman lafiya a gidan nan a a to wannan to ubanta ne fa boss din kai kuma me kai kuma me har ya tuna mun wata rasar kunya da na ga yanzu ake zuwa yara ƙanana a social media wata rasar kunya na gani yara ƙanana sai yarinya sai a ce mata wai wai mama wan sai baba wan sai idan aka faɗi haka sai ta dinga faɗan abin da irin halayen uwar a cikin gida mama wan sai sai ta ce wallahi wancan kaza kaza kaza kaza irin masifar uwar da farfari da ido da wa irin yadda uwar take yi haka take wai suna tsokalan mamansu wai yadda yaya halayyarta take ne take cewa kaga wannan wasa da iyaye wani wata sabuwar baraka da aka ballo mana ta wasa da iyaye da rena iyaye kuma ce kuwa yara ƙanana to da haka da haka abubuwa suke canzawa mu ma mun samu kanmu a wani yanzu ga wasu masu tasowa mu ma mun samu kanmu a wani mu wanda suka gabace mu ba haka yadda muke da iyayen ba haka suke ba da tunda yanzu mace ce za ta ja da ubanta akan mijin aure ya a yanzu hakan din a ni ba na son sa ni dai ku je ku zauna da shi amma ni gaskiya ne ba zan zauna da shi ba iyayenta fa take gaya haka zai dai su zauna da shi da kuma iyayen da sai a ɗaura mace aure ba ta san mijin ba a san shi kawai wani ne zai tura ɗansa wajen abokinsa ka je ka same shi mun gama magana in ya je ya same shi ya gaishe shi ce kai ne wani ko kai ne dan wani to ba komai sai su ɗaura aure a ɗauke ta a rufa ta a je a kai ta ɗakin ba ta san waye mijin ba sai ta ga mutum san kankan kuma shi ke nan an gama wuce wurin ai ubanta ne ce shi ke nan amma yanzu wai aifin da ka zama daji an san matsala ai dadi kaza ai dadi kaza da ai dadi waye amma da ai ko gurin da yake zaune ba ta gifta da ta fara haila ko ta hanyar tabar masa ba ta bi in ta ji gyaran muryarsa sai ɗaki ta girma haka zai aure ta zai aure ta a ɗauke ta kai almuhim ana gane mace mai kyawawan ɗabi'u ne da irin waɗannan halaye na haƙuri, halaye na sauƙin kai, yi na yi, bari na bari, da kuma abin da na yi magana a kansa da kunya. Kun ga kunyan nan, ku ba ta muhimmanci ba ɗan kaɗan ba. Yadda duniya ta zama yanzu, wannan rasar kunyar ta zama ruwan dare. Wannan dalilin yasa da yawa daga cikin ‘yan mata a yanzu marasa kunya ne na yankan shakku. Na yankan shakku, rasar kunya, duk wanda yake social media, yake kallon abin da yake faruwa a Facebook, da TikTok, da Instagram, wato zai tausaya wannan al'ummar, halin tsinci kanta a ciki. ‘ya'yan Hausa Fulani, ‘ya'yan Musulmi, ‘yan Arewa, Hassan dai an gama ku? Kowa ya shigo, zutar biya ɗan kodiya ta shigo, ko a ce Hausa Fulani, ko ‘yan Musulmi, ko ‘ya'yan Arewa, dutar biyar Shehu Usmanu ɗan kodiyo ta shigo, to an wargaza ta. su ne za ka ji da harshen hausa akwai masu yi da harshen fulanci fulani ne akwai masu yi da barbarci bare-bari ne duka akwai da sauran yarurruka na arewa duk suna nan a kafafen wato bana ce zumunci ba kafafen yada manufofi suna nan suna yaɗa manufofinsu wasu ɗaukar nauyi ne wasu kuma tantiranci zalla har nakan yi mamaki ya ce wai waɗannan ‘ya'yan shegu ne a kan titi aka haife su wasu uba ko kuma marayu ne ubannin ne suka mutu bafanin ma duk sun mutu ba kowa ko kuma suna da iyaye idan suna da iyaye iyayen suna iya sanin me yake faruwa da su ko kuwa iyayen sun gamsu cewa ‘ya'yansu masu imani ne masu tarbiyya da haka ba za su yi ba don kasan galibin abu da ke dara mu kenan abin da yake yaudarar mu muke sakankancewa matayenmu muke sakankancewa ƴaƴayenmu shine yarda da imani da tarbiyya ta iyalanmu ɗari bisa ɗari mun ba iyalanmu cikakken imani mun ba su cikakkiyar tarbiyya saboda son zuciya saboda son zuciya na taɓa faɗa kuka ta dariya na ce don Allah a garin nan aka ce ka rubuta sunayen masu imani guda goma da ka sani matarka tana na nawa tana na nawa yarka tana lamba na nawa goma za ka sa mana masu imani da ka sani walallan an ce ka sa matar ka ce wannan shagiyar kai amma kuma tare da hakan tare da hakan baka sa mata ido ba yarka ba za ka iya sa ta ba amma tare da hakan baka sa mata ido ba ka musu tattalin imani da zai kai su aljanna ka musu tattalin tarbiyya da za ta kai su aljanna har da za ka sakankance ka miƙe kafa ka ɗauka cewa ba abin da zai faru a gidanka yana daga cikin kurakuranmu so sai a waye gari mutum yarsa tana da waya lafceciya shi ya saya mata waya dubu ɗari da saba'in tana facebook tana whatsapp tana instagram tana kaza tana kaza amma bai taɓa buɗe wani shafinta ya duba ba bai taɓa duba komai nata ba saboda tsabar ai uwarsa lafiyayya ce ai wance wance ai mutum ya litinin azumi take da haka baya zubi to irin wannan ne sai a samu ya mai wayo sai ta toshe ka idan uban ma yana yin social media ma sai ta toshe shi shi kuma idan baho ne shi ba zai san ma an toshe shi ba ku farga ku kiyaye kiwon da Allah ya ɗora muku duniya ta yi gaba bai kamata ku zauna ba ku san mai duniya take ciki ba wannan babban kuskure ne kuma an ba ku kiyo kuma za a tambaye ku akan kiwon nan kuma wani lokacin ku kuke danka ci gaban da hannunku kuke tsunduma iyalanku a ciki amma ku sai ku ce ku ku yanzu abin ya wuce ku kana whatsapp ka ce me haɗa da whatsapp me haɗa da facebook wannan shirman an ban san komai akai ba kuma ya tsaya wa yarsa waya ko ya ganta da lafceciyarwa bai san mata ina ta samu ba ita tana yi kai kana ganin ka zama outdated ba hidimar ka bace ita kuma yanzu tana current da haka hidimar ta ce baka san ma me take yi ba ranar alkiyama idan Allah ya tsayar ka zai tambaye ka tunda ya ce zai tambaya in ya tsayar ka zai tambaye ka duk abin da ta aikata a social media daga sanda ta fara har sanda ta kare rayuwarta tana yi baka san komai akai ba kuma an baka kiyo in Allah ya tafi ka zai tambaye ka wace amsa zaka bashi kai yanzu daidai ne a sa maka takarda a gaban ka aji da tambayoyi guda ɗari ka karanta daga farko har ƙarshe baka san amsa ko ɗaya ba baka yi gumi ba baka ji tashin hankali ba sai na gaban Allah ne mai sauki da haka akwai 'ya'yan da suke toshe iyayen daidai da wannan status ɗin na WhatsApp, status na WhatsApp, kowa manufofinsa ne a status, kuma an ɗora mana status ne an nuna mana shi domin a dinga auna zukatanmu da manufofinmu. Kiwonmu ake yi, kiwonmu ake yi, ina hankalinmu ya nufa, ana auna ana waye. Shi ne status. a gane kai waye tunaninka ina ya nufa wannan ma tunaninsa ina nufa idan aka tara ku yan garin gaba daya ko yan arewan gaba daya ko yan najeriyar gaba daya ko musulman gaba daya sai a ga gaba daya hankalinku ya karkata ina ne sai a ga wannan status ɗinsa mawaka ne wannan status ɗinsa hotunan siyasa ne wannan status ɗinsa yan kwallo ne wancan status ɗinsa fima-fimai ne ya ɗora maksa na fim ya ɗaga clip video na fim wannan status ɗinsa kuma gwaigwai ne da ababen dariya wancan status ɗinsa kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne sai ɗai ɗai a samu status ɗinsa ɗan wa'azi ne wannan status ɗinsa hadisi ne in an tattara sai a yi wayi sai a ga ina hankalinku ya fi karkata shin za ku zama matsala da damuwa ko kuwa kuma kun shagala da wasu abubuwa an huta da ku yadda waɗanda suka ɗora mana status suke bibiyanmu suke lissafa mu suwaye wallahi dole ka dinga bibiyan status ɗin na ƙarƙashinka kana lissafa su suwaye wannan shine kana kiyo ba yadda za a ka kai dabbobi jeji ga gonar gyada ga ta masara ga ta shinkafa ga ta dawa ga ta kaza ga ta kaza ga wurin ciyawa nan kuma kwanta kai bacci kamar dabbobi guda ɗari suna kiyo sai ka yi tare can tare can taro can ba ka da tsayayyen bacci to dole status ɗin matarka sai kana bi me take yawan ɗorawa za ka gane meye a ranta yarka in tana da shi me take ya ɗorawa za ka gane meye a ranta ɗanka me yake ɗorawa za ka gane meye a ranta ɗanka saurayi yana nan yana ta ɗora aure aure ba ka sani ba yarka tana nan tana ɗora waƙoƙin soyayya waƙa da hoton zuciya tana bugawa ana waƙa soyayya yarka budurwa a gida kana can kana cewa Allah muna ta nema mata admission ne abu dai har yanzu dai bai gagara ba yanzu ma za ta za ta sake jam baka duba status ɗinta kaga wace ce ita ba menene a ranka jam take dora ma jama'a an gane ciyo ne wallahi sai mun bibiya to wani toshe shi suke yi yarka sai ka duba status ɗinta gaba ɗaya ka rasa to meye dalilin da ya sa ba ka gani toshe ka ta yi toshe ka ta yi ba ka ganinta a facebook toshe ka ta yi ba ka cikin friends ɗinta ko kana ciki amma ta rufe ba za a ganta ba ba za ka duk abin da ya shafe ta ba in ta kware za ta komai za ta mala kai kuma kana nan baka san me yake faruwa ba to rasar kunya da yaranmu na hausawa da fulani da 'yan arewa suke yi a social media duk wanda yake gani ba zai ma yi mamakin me yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ba ba zai yi mamaki ba in dai Allah ya halicce mu don mu masa bauta ne don mu shagala da hakkokinsa ne in dai ya halicce mu don ya mana jarrabawa ne ya ba mu aljanna ranar gobe kiyama kuma aljanna nan da aiki ake samunta kuma jira mu yake mi wannan aikin kuma halin da muka samu kanmu a duniyar yau a rayuwar yanzu shine irin wannan halin to ban ga abin da muka yi wa Allah wanda zai tausaya mana ya biya mana bukatunmu ba ‘yan iska sun fi yawa, marasa mutunci marasa albarka sun fi yawa, fitsararru sun fi yawa, suna nan suna tsaraiki suna fitsaranci suna maganganu irin wadda Allah bai so ba, ayyuka irin wadda Allah bai so ba, kai so. Don haka dukkan wacce rasar kunyata ta bayyana ba mata aure ba ce. a kan mai kunya zancen da muke ke to in dawo da mu da ilimi ga yamaci da tamassuki rukun addini wato bauta da kyawawan ɗabi'u da halaye wannan su suke mai da mace mace mai addini annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fazfar bi zati dini to kai wuf da mai addini shine fazfar ka rabauta ka tsira wato duk wanda ya samu mai addini to shi ya rabauta a aure shi ya tsira a aure shi ne ma'anar fazfar da za ta ji domin azzafar yana nufin rabauta to ka rabauta ka tsira da ma'abociyar addini to yanzu anan me za mu fahimta cewa ka tsira da ma'abociyar addini bayan an lissafo guda hudu sai aka ambaci wannan ta karshen me za mu fahimta cewa an hana aure don dukiyar mace an hana aure don dangin mace an hana aure don kyan mace duba a hana ba amma dai ka rabauta da mai addini to mu sake dawowa mu tambayi kanmu kenan mai addini zalla ko da kuwa ko da ma summun bukumin umuyun ce babu kuɗi babu daraja a gari sannan ga ta haka shakatar kamar zawo addini kawai shi ake nufi Hauwa, don fahimta, abin da ake nufi ba a hana ka ba, amma duk yadda ta kai ta komo in ka duba wani abu a cikin a cikin ukun nan ko dukiya ko dangantaka ko kyau to kuma ka rufe da addini ya zama da addini a cikin abu to nan mu sake dawowa mu tambayi kanmu ina son mai kyau ina son mai addini me ya kamata in fara dubawa tsakanin kyau da addini kaji suka ce kyau ko ko in fara duba addinin sai in duba kyau imamu Ahmad dan Hanbali Allah ya ji kansa da rahama ya faɗi wata fa'ida mai muhimmanci ana yace ga kyau kana son mai kyau kana son mai addini yace to ka fara duba kyan idan kyan ya maka sannan sai ka duba addini yace kar ka duba addini da farko addinin ya maka sannan ka duba kyau me hikimar zancen nan yace idan ka fara duba kyau kyau ya maka sai ka jinkirta addini ya zama a ƙarshe idan addini ya maka to yanzu ƙasa'an ka ɗauka ne don addini idan addini bai maka ba ka ajiye to yanzu ka ajiye kyau amma idan ka gabatar da addini aka ce maka ai wannan ai qanitatin ce ta'ibatin abidatin sa'ihatin aka ce ai wannan ai wannan ai mai addini ce tiyan kashi duk abin da ake bukata na addini akwai aka baka labarin ta kace to wannan tayi kace wannan tayi ma kawai aje a nemi izini aka ce a in dai akwai bukatar dai ka ganta kawai ji a nemi izini sai da aka matsa maka ma kana ganin ta kace a a a an na ji kunyarwa ne sai ka ga kyanta bai maka ba da kamayar mai kamayar mai kamayar addini kamayar an gane hikimar imam Ahmad da ka imam Ahmad ya ce ka fara duba kyau idan addini bai yi ba ka mayar to kyau ka mayar kar ka fara duba addini domin idan kyau bai yi ba ka mayar to addini ka mayar shi kuma al-islam ya alu wa la yuqla alai shi kuma musulunci daukaka yake ba a daukaka a kansa ba a yadda musulunci to tun farko ka fara duba duk waɗannan jaraba jaraban nan ka gama da su kafin a zo magana addini eh kana son ma'aikaciya mai kuɗi sannan kana son ya zama babanta masarauci sannan kuma kana son ta zama kyakkyawa duk an samo waɗannan qualities ɗin sannan sai a je na ƙarshe addini in bai yi ba duk ka zubar da waɗannan qualities guda uku sai a jinjina maka lallai ka ba addini muhimmanci ina samari kun ji yadda ake lissafa abun eh haka ake lissafa abu Allah madaukakin sarki ya dace da mu sauran abin da ya rage na hadisin taribat ya da kazance akan sa sai wani sati insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan daidai abin da ne kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi بارك الله فيكم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabanin mu bi tambayoyin da aka aiko ina son na yi tsokaci akan ah, jan hankali da aka yi ɗazu bayan sallar magriba da kuma yanzu kafin kiran sallah dangane da matsala ta insecurity da muke fama da shi a nan masallaci Ah, ya maimaitu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sace-sace na lalatattun yara wanda suke sata takalma ah, har ma da waya na ji da duk wani abin da suka samu a jikin mashin ɗin wani sati biyu ko uku da suka wuce wani bawan Allah shinkafarsa ya siyo kwano uku ko hudu a jikin mashin ɗinsa waya cikin masallaci harabar masallaci wajen karatu bai taɓa tsammanin cewa za a awon gaba da ita ba yanzu shinkafa kwano uku malam ka naɗe wa mutum ka tafi da shi ai ka gigita shi tsakani da Allah to aka aka ɗauke kusan yanzu duk sati sai an yi complaint ɗin cewa wani ya rasa wani wani abinsa to mun yi magana da ofishin agaji cewa su ƙara ƙoƙari wajen tsara ah, aikin security domin a kiyaye faruwar waɗannan abubuwan kuma a iya gano abin da yake faruwa to amma banda haka gyara kayanka ba sauke mu raba ba ku masu kaya masu abin hawa da masu takalma da masu wayoyi da wanda ya zo da kunshin wani abu ku ba kayanku muhimmanci yanzu masallaci harabar masallaci ƙarshe sai an zo ana rubuta abin da muga ana rubutawa a sakatariya ana rubutawa a bankuna ana rubutawa cewa mai at honest risk don haka mataki na farko shine kai ka kiyaye gwargwadon iko kar kai sakaci da zuciyarka ka kankame ta wannan zamanin ba kadai masallaci ba mutane halayensu ya canza wahala ne taɓarɓarewar tarbiyya ne hauce Allahu alam wanda bai iya roƙo ba ya koyi roƙo wanda bai iya sata ba ya koyi sata mai karamar sata ya koma babba kowa ya san promotion daga yadda yake mai mota ya koma mashin mai mashin ya koma keke mai keke ya sai shi an sa a tukunya don haka an yi adjust to kowa ya kiyaye sannan na ƙarshe su masu wannan halayya masu wannan halayya idan yara ƙanana ne ba su san wa'azi ba ƙara ƙarfin security da kiyayewar masu kaya shine zai maganin yara amma babba saboda su yaran na taɓa witnessing a wani masallaci saboda sukan yi istiglali sukan yi amfani da lokacin da ake sallah na je wani masallaci ana cikin sallah to inda wucewa za ka yi kawai ka shiga ba za ka iya ganewa ba sai Allah ya sa alwala zan yi da haka sai na samu wuri na zauna ina alwala sai na hangi yara guda biyu yara ne ƙanana sun ɗauki takalma yadda nake da ɗan duhu sun ɗauki takalma sun sa a cikin riga kuma sai sun duba an ɗauka an ɗaga sai a ajiye sai a ɗauki wani sai a sa a ciki sai na kasa haƙuri ba kuma kashin haƙuri ba bai zo mun a raina cewa sata ba ne sai na ce musu kai mai kuke yi sai suka zubar sai suka fita da gudu to nan sai na fahimci ashe sata ne ashe sacewa za su yara ne to don haka wani lokacin wannan abin yara ne wani lokaci kuma gaskiya manya ne don kamar shinkafa zai wahala yaro ɗauka maka shinkafa kwano uku kwano hudu a jikin mashin babba ne ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah irin waɗannan masu zuwa masallaci suna sata satar da ba ta masallaci ba ma ya ka kare da hauɗinta da masifarta balle ta masallaci masu satar masallacin nan saboda mutuwar zuciya da tsakar da ke zuciyarsu su yi sata a haraba su yi sata a cikin masallaci wai har a masallaci a ɗauki alƙur'anai ba a sace alƙur'ani ba in wannan ne ai da sauki alƙur'anan aka jera ba a setin fanka alƙur'anan aka jera a setin fanka aka hau aka kunce fankar aka sauke ta aka zo aka tadda ga abin da aka hau nan aka cire fankar alƙur'anan masallacin yanzu har satar masallaci ta kai haka to amma mu sani cewa iyayen yara inda za a kama wannan wanda ya hau alƙur'anai ya sunce fankar masallaci idan na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba cewa mai shashaye ne cewa mai shashaye ne saboda kashi casa'in cikin ɗari na sace-sacen matasan nan na yanzu na shashaye ne kowa aka kama shi ya yi sata sai ka gan shi a buge wanda aka kama shi ya yi sata sai ka gan shi a buge shashaye wani lokacin sai a ta mamakin satar an yanke rodi an cire amfulfaya a masallaci an karya kwado an cire abin agogon masallaci an hau qur'ani an sun tafakkar masallaci shi kansa alqur'anin ma an tattara an sace su kai har makara in ba ku sani ba Allah irin makaran nan ta karfe a wani masallaci ba zan gaya muku ba masallacin wanne ne a wani masallaci makara irin ta karfen nan mai taya wallahi malam aka shiga aka sunkuci makaran nan aka fice da ita ai ita ma gwangwanci suka ɗauke ta ita ma gwangwanci wace irin masifa ce wannan a je makabarta a yi sace-sace a sace solar makabarta a makabarta ba mutum ya shiga makabarta ya je ya hau ya sunce sola ga ‘yan uwansa a kwance ba su suka zo suka kwanta ba kawo su aka yi, ba zaɓa suka yi su zo jejin nan su yi bacci ba, zaɓa musu aka yi karhan alatilar haka ta sami su aka ba a kwantar da su. In suna da sola a gida sun bacca, in suna janareto a gida sun bashi, in suna da mashin ko mota a gida sun bari, da gado da katifa a gida sun bari, in suna da kuɗi sun bari ko a akawun ko a gida sun bari. sun zo sun kwanta sun kumbura sun riɓe wannan abun bai sa ya ɗau darasi ba bai sa ya tsorita ba har ya je kan kabari ya sa kuranga ya hau ya je ya kunce sola a cikin makabarta haka al'ummar mu ta zama kuma muna jira komai ya arha muna jira dala ta sauka muna jira a buɗe boda muna jira mun ɗauka matsalolinmu a mai ne da dala da boda da haka su muke ta jira muna ta jira kuma alhalin matsaloli ƙaruwa ma suke Allah ya ji tsoron Allah ƙarshen alewa dai ƙasa ƙarshen alewa ƙasa ran da duk mutum ya mutu kiyamarsa ta tashi da haka mutum ya sani ko yayi daidai ko kar yayi daidai rayuwarsu za ta ƙare ko ka aikata alheri ko ka aikata sharri rayuwarka za ta ƙare kuma kamar ba a yi ka ba a tarihi kuma za ka tadda abin da ka shuka shi za ka tsinkaya wannan shine babban abin tsoro faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata ko da ƙwayar zarra ne na alheri Allah madaukakin sarki ba zai zalunce shi ba duk wanda kuma ya aikata ko da ƙwayar zarra ne na sharri to zai tadda kayansa Allah baya handama baya zalunci Allah ka sa mu cika da imani wannan mai tambaya na cewa shin shinkafa shan shera buhu shida da rabi shine nisabi ko tsababbiya buhu shida da rabi ne nisabi to gyaran da zan maka shine zakka ba buhu shida da rabi bane buhu biyar da rabi ne sannan buhun kala kala ne akwai buhu mai daukan kwano 40 shine buhunsa biyar da rabi yake yin nisabin zakka akwai kuma buhu mai daukan kwano 48 zuwa 50 wanda ake ce masa mai toliya shi kuma kaga yana kai kwano 50 to shi kaga ba zai kai ma buhu biyar ɗin ba don haka ana ana la'akari da kwanoni ne kwano arba'in arba'in arba'in sau biyar nawa zai baka ɗari biyu sannan rabi nawa zai baka kaga ɗari biyu da ashirin so bakacin yadda aka samu kwano ɗari biyu da ashirin kaga in mai toliya ne buhu hudu kenan in mai kwano hamsin hamsin ne buhu hudu kenan da kwano ashirin shi ne zai ba da zakar in mai toliya ne in lissafin toliya ake kamar riɗi idan kuma mara toliya ne wadda galibi yake ɗaukan arba'in to shi ne yake kawa biyar da rabi abin dai da ake buga lissafin da shi ba da buhu ba ne da kwanoni ne kwano ɗari biyu da ashirin shi ne lissafin zakka abin da ya haura haka shi ne za ka koma lissafin buhuna misali in ya kai buhu goma to shi kenan in ya haura kwano in ya haura buhu biyar da rabi ya tafi sama to shi kenan ka huta magana kwanoni ka riga ka hau nisabi saura tambayarka shin mai shan shera za a lissafa ko tsaba to dukkan amfanin da yake zuwa da ɓawo to ban da ɓawonsa a lissafin zakka kamar ita shinkafa, kamar wake, kamar gyada. Ɓawon baya shiga lissafin zakka. Wake idan an yi roronsa an sa shi a buhu an totsa shi, don an ɗinke buhu goma an je an ajiye a gida ba za a ce an yi wake buhu goma ba. Sai an sussuke shi ya zama tsabar wake. To haka gyada, wannan ɓawon ai ba abinci ba ne. ‘ya'yan su ne abincin su ne gyaɗar. To haka shinkafa wannan bunun, ai ba abinci wani, ‘ya'yan tsabar ita ce shinkafa. To ya rage kuma, to ya za a yi kenan. Yanzu kenan in na shinkafa ba zan yi zakka ba sai an murje ta, kenan in na gyaɗa ba zan yi zakka ba sai an gurje ta, na san yanayinta. sai mu ce a'a ba haka bane ba ya danganta idan abin da ka yi adadinsa ya wuce maganar misali misali kai gyaɗar buhu ashirin ko hamsin ko ɗari ko kai shinkafar ashirin talatin hamsin ɗari sama ko kai duk wani abu mai ɓawo to kaga ai wannan ka san yadda aka san buhu ashirin dai an san nisabi da haka yanzu ba ruwanka da lissafin bawo sai ka cire zakkarka a yadda take misali da kai shinkafa buhu ashirin tun da ɗaya bisa goma ne zakka a lissafin damana buhu ashirin sai ka cire buhu biyu da haka yadda ta zo maka a kwanso har ka cire ta a kwanso yadda ta zo maka a shan shera kai ma haka cire ta a shan shera kina ka cire zakarta mai tunanin tsaba ya san lissafi shine mai neman kwano 220 ba abin kirki bane yayi to shine yanzu yake yake yake da lissafi amma kai irin ka mai 20 30 50 waye ba ruwanka idan ta zo maka sai ka dauki ɗaya a kowace goma sai ka bada zakka me yasa saboda duk kirdado tsabarka ta kai zakka amma idan abin da kake da shi kana tantaman misali misali gyaɗa ce kwano goma buhu goma buhu tara ko goma kwansanta kaga kaga kana bukatar sanin ta kai nisabi ko bata kai ba to shine sai a koma lissafi da kirdado ta ƙwarewar noma galibi adadin yayane ne yake bada yake bada buhu mai kwano arba'in misali a ce a duk buhu biyu na gyaɗa yana bada kwano arba'in yana bada buhu ɗaya duk buhu biyu yana bada buhu ɗaya misali nake ba ku na ga wani yana kaɗa kai cewa ban san komai ba to buhu uku to a misali na ce to buhu uku duk buhu uku yana ba da buhu ɗaya to kaga wannan uku ukun su za mu lissafa idan sun ba mu adadin da ya ba mu buhu biyar da rabi to shi ne kai zakka wani yana ta dariya ya san buhu sha ɗaya zai ce bai kai zakka ba na san wani ji mai sa mutane ba sa son zakka ba ta dariya ce yawwa bata kai ba ai asara ne bata kai din ba asara ce ai bata kai din ba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa salli alaihim zakka tsarki ne gare ka da dukiyar in bata kai ba sai ka ce kash amma duk da haka zan yi sadaka maganin masifa don haka sai ka lissafa uku uku uku uku uku nawa ne za su ba da buhu hudu buhu sha biyu buhu sha biyu ka ƙara uku sha biyar buhu biyar kenan ko rabin buhu kuma sai ka ƙara ɗaya da rabi kaga buhu goma sha shida da rabi a lissafin masu hukuku shi ne zai baka buhu biyar da rabi na gyaɗa to a nan ne sai ka cire zakka nan ba ina cewa buhu sha shida da rabi shine zakka ba kana shiga gari ana cewa a yau an canza nisabin zakka buhu sha shida da rabi shine zakka har wani mai dawa ma ya je ɗauka ina buga misalin kirdado ne ku za ku yi kirdado da kai da wanda kuka sani manoma da wanda kai shawara buhu nawa za mu ɗauka a matsayin buhu ɗaya mai arba'in ku yi lissafin ku da kanku ni formula kawai na baku kar wani ya je ce na yi nisabin da ka buhu sha shida formula na baku za ka sai a je gwargwadon abin da aka samu ba sai an gurje ta ba in za a fitar yanzu misali da muka misali da buhu sha shida da rabi ko shi kenan yanzu muna so mu san to me za a cire a buhu sha shida da rabi yaya za a cire kaga kaga ba za a ce ba za a ce buhu biyu ba yawwa to yanzu sai mu ce sha shi da rubutun da ya kai zakka to za mu cire buhu ɗaya dai ya tabbata a cikin goma yanzu wancan buhu shida da rabi kwano nawa ne a cikinsu yawan kwanoninsu za mu tara sai mu raba da goma in mun raba da goma shi zai ba mu abin da za mu cire ba zai kai buhu ba ko zai kai buhu shi za mu cire sai mu ƙara akan wancan buhu sai ya zama zakar wannan ba sai an ji an gurje ta ba kwano to kwano ɗari biyu da sittin zai kwano ashirin da shida kenan kwano ashirin da shida to kaga kwano ashirin da shida da buhu ɗaya sai a cire shi ne zakar wannan wannan bayanin da na yanzu Allahu alam ya ce shi ne yana zuwa shagon babansa kuma in ya je yana sallamansa idan sun tashi kuma yana ba shi kudin abinci to malam ya ce wai zai iya ɗaukar naira ɗari ko hamsin don ya sai wani abin sha'awa ba za ka saya da kudin da ake biyan naka ba to me amfanin biyan ba za ka iya ɗauka ba a shekarun baya ya yi makarantar kwana to malam idan an kawo wasu ɗaliban sai su gudu idan sun gudu kuma suna barin wani abin amfani kamar kayan abinci ko bargo ko tabarma da sauransu ya ce su kuwa sai su ɗauka su yi amfani da su akan cewa idan ba su ɗauka ba wani ma zai ɗauke ya ce ko ma a bar abin har ya lalace to mai hukuncin haka to kun yi kuskure lokacin da aka kawo ɗalibi ya gudu da abu na farko da za ku yi shi ne ku bincika wane ne ina ne garinsu ina ne gidansu ku haɗa kayansu in ba za ku iya mayar musu ba ku aika a gidansu za su ɗauki hansu in ba ku bi wannan hanyar ba kun yi kuskure ko kuma ku ɗauka ku kai wa hukumar makaranta hukumar makaranta ita take da hakkin ta nemi masu kaya ta ba su kayansu amma ku a matsayinku kawai na ku prepaid ne ku mallaki kaya wannan kuskure ba daidai ba ne ba babu ta dalili da zai sa ya zama naku ya zama halaliyarku da za ku amfani da shi ba jihadi ba balle a shan kun ci ganima ba ku ne alhakin alhakin bibiyar dukiyar ke kan ko balle a ce kun ci ladan tsuntuwa inda an rasa da shi to wannan kuskure ne kuka yi ba ku kyauta ba a makantar tasu yace ana ba wasu kuɗin ana ana ana ba su wasu kuɗin yara na ya tanada to wasu na sati sati shin ya halatta ya yi amfani da kuɗin amma kafin satin zai biya su ba za su zo ya ce babu ba ko ya ba da sanji a cikin kuɗin wannan amana ce malamin fiko suna cewa almuda'u aminu duk wanda aka sa ajiya a wajensa to amintacce ne to dukkan wanda ya ɗauki irin wannan ajiya ya baka to ka killace ta yadda take lokacin da aka bukata ka ɗauka ka bayar ta yadda take ba ka sarrafa ta ba ka ɗauka ka yi amfani da ita ko ka ba da aro ko ka ba da canji ko ka yi kaza duk ka so ba naka bane iyakaci naka shine ka ajiye idan bukata ta yi ka ɗauka kai to wannan ma kuskure ne ba daidai bane ba don haka idan ana yi a daina in an yi ne a tuba Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin tabbabuwa ki ɗaya ya sanya mu cikin salihansa salihan bayinsa muna roƙon kuma ɗaukacin sarki ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu ka ƙara mata albarka da zaman lafiya da aminci hanyoyinmu gidajenmu gonakanmu wuraren ayyukanmu Allah ta'ala ka ba mu tsaro da aminci Allah ka ba mu tsaro da aminci Allah ka yaye mana tsaro da firgici yan uwan musulmi a duk yadda suke Allah ta'ala ka ba su kariya da aminci ya Allah muna roƙon ka kai mana gafara kai mana afwa ka ji kai mu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya matattun mu Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ka karaya mu cikin ingantaccen musulunci ka sa mu cika da cikakken imani ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم